بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a yau lahadi ashirin da uku ga watan rajab shekara ta hijira ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma ya zama yini na ashirin da takwas ne kun ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya kamar yadda muka alkawarta je cewa a madadin usulul fiqh yau za mu ƙarasa wata gaba da ke alaka da darasin mu na hawo na asabar asabar tun da kuma daga yau din ne za mu dakatar da karatun sai kuma jaraba da muka ce za mu da ganin kuma sai mu hutu sai bayan azumi na haka ya za mu karasa wannan gaba da muka faro ta a cikin darasin mu na hawo cikin littafin qatrun nada wa ballu sada waye karanta je ka gani inda ka ta to bismillah fara daga nan
ولما فرغت من ذكر علامات الامر وحكمه وبيان وبيان ما اختلف فيه سلفت بالمضارع فذكرت ان علامته ان يصلح دخول ان يصلح ان يصلح دخول له عليه نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وذكرت انه لا بد ان يكون في اوله حرف من حروف من حروف نعيت وهي النون والألف والياء والتاء نحو وأقوم ويقوم وتقوم آه. وتسمى هذه الأربعة أحرف
المضارع
وإنما نعم وإنما ذكرت هذه الأحرف مصادا وتسجيلا للحكم الذي بعدها لا لا لأعرفها لا لأعرفها المضارع لأن وجدناها تدخل في أول فعل الماضي نحو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة ونرجست دواء إذا جعلت إذا إذا جعلت فيه نرجسا ويرنأت ويرنأت الشيبة إذا خضرته باليرناء وهو وهو الحناء وإن وإنما العمدة في تعريف المضارع يقول لم عليك.
يعني yace walamma faraktu min dhikri alamat al-amri wa hukmihi yayin da na kammala ambatan alama ta fi wanda alama ta fi al-amri shine muka ce ne dalalatuhu ala talab ma qabulihi wa al-mukhataba hukmu hukmu shine al-bina'u hukmu fi al-amri shine ne al-bina eh ban ba to al-bina'u ala sukun amma da sai mu ce al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudari'uhu wannan ita ce magana da ka gama komai a ciki albina'u alama yujzamu bihi mudari'uhu fa idza kana mudari'uhu yujzamu bi sukun wa huwa mabni ala sukun fa idza kana mudari'uhu yujzamu bi harf al-akhir li'annahu mutal huwa mabni ala harf harf al-akhir ina fata fahimta fa idza kana mudari'uhu yujzamu bi harf an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wa huwa mabni ala harf an-nun kaga fa gama duk gaba ɗaya kenan sai mu ce hukumuhu albina'u alama yujzamu bihi mudari'u wannan ita ce magana ta ilimi da shi ibnu hisham ya ce a wani wurin na daban cikin littafin audahul masalik wato kaga ta gane maka dukkan bangarorin albina din wa bayanin maktulifa fihi da kuma bayanin abin da aka yi sabani game da shi din fi'il amr wato sune kamar me halumma da kuma hati da kuma ta'al duk mun yi bayanin wannan bangarorin sabanin da ke ciki a darasin jiya to da mu ga wannan sai ce sallastu bil mudari' abu na ku shine sai na kawo fi ilmi mudari'i fa dakartu anna alamatahu an yasluha dukhul lam alayhi babbar alama ta fi ilmi mudari'i ya zanto ya dace lam ta shige shi dukkan fi'ilin da ya dace lam ta rigaye shi to wanda ya zama fi'ili mudari nahu lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد kaga yalid lam ta shiga ta rigaye shi yulad ma lam ta rigaye shi yakun lam ta rigaye shi wa dhakartu annahu la budda an yakuna fi awwali harfin min hurufi na'aitu wa hiya an-nun wal alif والياء والتاء نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة نجم الله دون وإنما ذكرت هذه الأحرف أبن لسان أنبت مكة وأنت حرفها saboda bisatan wa tamhidan da hukumin lazi ba'daha don ya zanto muqaddima shine bisat wa tamhidan da shimfiɗa lil hukumin lazi ba'daha ga hukuncin da zai biyo baya la li u'arrifa biha al fi'l al mudari ba yana kawo wadannan harufa bane dan in yi maka tarihin fi'l mudari da su a kawai dan dan in shimfiɗa dangane da hukuncin da zai biyo baya لأن وجدناها تدخل في أول الماضي الفعل الماضي من ganin. irin waɗannan haruffa su shiga a farkon fi'ili ma bai shi yasa jiya lokacin da ya tambaya da wani ya kawo wannan miki yadda na tambaye ku an ce me ya alamar fi'ili mudari'i wani ya kawo cewa shi ne ɗaya daga cikin haruffan nan guda hudu da aka buɗe kalma da shi da ta ai ba dan kalma an buɗe ta da alif baya nuna cewa ta zama fi'ili mudari'i ya iya wa fi'ili ma bai har mun kawo ne akrama azhaba fi'ili ma bai ne amma kuma ga shi fara da a ina fata an fahimta لأننا وجدناها تدخل في أول الماضي الفعل الماضي نهو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة ونرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا إذا جعلت فيه نرجسا وورنأت الشيب إذا خضبته باليرناء وهو الحناء وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه wannan da abin da yake a fili babbar dai hujja wajen cewa kalmar nan sai ne mudari ita shine shigar mai shigar nan wannan ita ce babbar hujja domin buɗewar kalma da ɗaya daga cikin harfa nan guda hudu ta iya zantowa mudari'i ta iya zantowa ba mudari'i ba don ka ce azhabu kaga fili mudari'i aqra'u kadhalika haka nazhabu da naqra'u da najlis haka yazhabu wa yaqra'u wa yajlis haka tazhabu wa taqra'u wa tajlis dukkan su wannan kun saka ba fi ilal mudari'i ne amma idan ka ce akrama azhaba kaga wannan fili madi ne haka dan kace ta'allama an gane ko in ma fi'li madi ne ta mazhaba fi'li madi ne ta daharaja fi'li madi ne maza sha fara da ta sai wato ba shi ne umda ba umda shi ne da kullu lam din ba haka ya kawo musu misalin akramtu zaidan kaga lafazin akrama ai abin nan ne akramtu zaidan kuma ya kawo maka ta'allamtu mas'alata ta'allamtu a ga ma ai fi'il mudari ne wato na koyi mas'ala ke abu ne madini ya kawo maka narjattu dawa'a narjattu ad-dawa'a ya zaji alka fihi narjis wato na sanya narjis a cikin magani narjis kuma wani tsoro ne da yake fitowa daga ƙasa ake shafa shi wajen yin magunguna galibi wanda ake shafawa a jika saboda ƙanshinsa sannan kuma idan ya ce yarna'atu yarna'a kaga ya fara da ya gaci kuma fi'li ma ne yarna'atu shayba idan qadabta fi ranna idan mutum ya rina furfurarsa bil yuranna al yuranna din shine al hinna wato lalle idan mutum ya sa furfurarsa lalle sai ce yarna'atu shayba wato na na yi kunshi ga furfurata kaga yarna'a din ai fi'li ma ne amma ga ta bude da ya da haka ce wa inna mal umdatu fi ta'rif al mudari' dukhul lam alayhi babbar hujja da ake kulawa da ita wajen ta'rifin fi'l mudari shine lam ta shiga cikin sa na fata mun fahimta ci gaba
ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه وذكرت ان له حكمين حكما باعتبار اوله وحكما باعتبار اخره فأما حكمه باعتبار أول أوله فإنه يضم تارة ويثبت أخرى ويضم إن كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها أصولا نحو دخرج يدخرج أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم فإن الحمزة تجد زائدة زائدة لأن أصل أصله لأن أصله صارما ويكتب إن كان الماضي أقل إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها الأول نحو ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل والثاني نحو انطلق ينطلق واستخرج يستخرج
jamil shi ne ke cewa lokacin da na kammala bayani akan fi'ili mudari'i zakartu alamatul mudari a wala ma farakta kuma zikir alamatul mudari sharatu fi zikir hukumi yayin da ya kammala bayanin alamar fi'ili mudari'i sai kuma yake da kai tsaye wajen bayanin da ya hukuncinsa da zakartu anna lahu hukumaini sai na ambaci cewa fi'ili mudari'i yana da hukunci iri biyu حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره wani hukuncin ta hanyar yin izina da farkonsa wato me ya kamata farkon mudari'i ya zanto ya zanto madmuman ko ya zanto maftuhan sannan hukumar zai tiba da asirhi wani hukuncin kuma ta hanyar yin izina da karshensa me ya kamata karshensa ya zanto hal ya kunu mabniyan aw ya kunu mawraban ina fata an fahimta wato shi mudari yana da hukunci guda biyu hukumun bi itibari awwalihi wa hukuman bi itibari akhirih fa amma hukmuhu bi itibari awwalihi fa innahu yadammu taratan wa yaftahu ukra in hukuncin sa ne ta hanyar yin da farkon sa to a wani lokacin akan yi masa damma ne wani lokacin kuma a yi masa fatha fa yadammu in kana al-madi arba'ata ahrufin za a yi masa damma matukar madi din ya zanto haruffan sa guda hudu ne wato rubai ne sawa'un kulluha usulan dukkanin su suna cikin asalin kalma din kamar dahara da yudaharidu aw kana ba'daha aslan wa ba'daha za'idan ko ila wani sashi na harufan yana cikin asalin kalma wani sashi na su kuma za'id ne mu dai su kai hudu sawa'un kulluha usulan aw ba'daha za'id wa ba'daha asl kamar akrama yukrimu fa innal hamzata fihi za'ida hamzar da ke farkon akrama hamza ce za'ida domin asalin fi'ilin karuma ya karumu ne sai aka mai da shi akarama aka yi ziyada na kadin don fi'ilin ya zanto yayi ta'addi fa inna hamza fihi za'ida lianna aslahu karuma dukkan fi'ili idan da ya zanto ruba'i to mudari idan su zanto wato da damma a farkonsa in dai ruba'i ne mudari idan su zanto da damma a farkonsa wa yuftahu in kana al-madi أقل من الأربعة أو أكثر منها أما ذا ما فتها أتركنسا إما دي إنسا حرفنسا أكني بيته إلكنا كوكما حرفنسا بيرني زوا سدا وتويكي تريه إلكنا إنا فاتام فهمتا فالأول نهو ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل وأن ما كان أقل من أربعة كنا والثاني ما كان أكثر من أربعة كما نهو انطلق ينطلق استخرج يستخرج kaga in falaka wato kaga harufansa guda biyar ne yan faliku kaga sai fara da ya istakhraja kaga harufansa guda shida ne yastakhriju kaga sai fara da fataha kenan sai da kana aqalla min arba'a aw akthar min arba'a fa innahu yuftahu awwaluhu لكنه إذا كان رباعيا فإنه يضم أوله wannan duk sharhi ne na abin da mun riga mun yi sa baya ci gaba
amma fa kullu bi'tibari akhirihi fa inna musaratan yubna ala sukun wa taratan yubna ala al-fatah wa taratan yu'rab fa hadhihi thalath thalath halat li akhirihi kama anna li akhir al-madi thalath halat wa li akhir al-amri thalath halat فأما بناؤه على السكون ومشروط بأن يتصل بكنون التنافي نحو النسوة يقمن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ومنه إلا أن يعفون لأن لأن لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون والنون فاعل مضمر عائد على على المطلقات ووزن ووزنه يفعلن وليس هذا نعم كيعفون في قولك الرجال يعفون لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين فالواو في قولك يقومون وواو وواو الفعل وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع وزنه يأكون يفعون نعم نعم ووزنه يأكون يفعون ووزنه يفعون نعم ووزنه يفعون نعم وهذا يقال فيه نعم إلا أن يعفون لحسب لحسب كما تقول إلا أن يقوموا وسيأتي شرط ذلك كله جميل أما hukuncin sa kuma ta hanyar yin izina da ƙarshen sa fa innahu taratan yubna ala sukun wa taratan yubna ala al-fath wa taratan yu'rab wa tafilu mudari ko dai zanto mabani ko ya zanto mu'rab fa fi halati al-bina fa innahu yubna ala sukun a halin bina'i din wani lokacin zai zanto mabani ne ala sukun wani lokacin kuma ya zanto mabani ala al-fath an gane ku فهذه ثلاث حالات لآخره كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات wato ƙarshen mudari kun ga halaye guda uku ne da shi kamar yadda ƙarshen madi halaye guda uku ne da shi ƙarshen al'amr shi ma halaye guda uku ne da shi yanzu yanzu da muka magana a ƙarshen al'amr sai halaye uku ne da shi mun yi ittifaqi akan fa'il al'amr mabaniyun فما هذا البناء قد يكون على سكون وقد يكون على حذف حرف العلة وقد يكون على حذف النون هذا هلا يقول أوكي كده وهكذا فيما ماضي من اتفاق كنت مبني لكنه قد يكون مبنيا على الفتح وقد يكون مبنيا على الضم إذا اتصل به أو يكون مبنيا على السكون إذا اتصل به ألف الاثنين آه إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك ضمير رفع المتحرك فده ثلاث حالات كده فشي ما نقول كلام مضارعي ثلاث حالات لأنه إما أن يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد وإما أن يكون مبنيا على السكون إذا اتصل به نون النسوة وإما أن يكون مؤربا إذا ثلاث حالات في أواخر هذه الأفعال الثلاثة كلها هنا بعد كنا فهمت فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإسم... نون الإناث نحو النسوة يقمن wato fili mudari'i baya zantowa mabani ala sukun sai da sharadi sharadin ko shine ya zanto nunin niswa ta sadu da shi a karshen sa duk fili mudari'i din da nunin niswa ta zo karshen ta to zanto mabani ala sukun domin yanzu nan gurin da zaka zo ka ce yazhabu kowa ya san fili mudari'i ne haka da zaka ce yaqra'u kowa ya san fili mudari'i ne kuma gashi mu'rab domin ya kare da rufa'a haka idan ka ce ya jilisu amma da zarar nunin nasuwa ta zo ta haɗu da ƙarshensa to sai zan tawa bunin alasukun domin dole anan sai dai ka ce me ya zahabna kaga nunin nasuwa ta zo anan wani sai zan tawa sukuni ya qara'ana kaga nunin nasuwa ta zo nan ba sai zan tawa bunin alasukun ya jilisna kaga nunin nasuwa ta zo da haka nan sai zan tawa me wato dole ne zan tawa bunin alasukun idan tasalla bihi nunin nunin ina ko nunin nasuwa kamar mutum ya ce anniswatu ya kumna ya kumna kaga asalin sa ya kumu ne yayi wal walidatu yurdina wal mutallaqatu yatarabbasna kaga dukkan su kowanne ai asalin sa wato yurdi'u idan ka ce yurdina kaga nuna niswa ta da yatarabbasu idan ka ce yatarabbasna nuna niswa ta zo kan kaga sai ka maka misali har guda biyu na alqur'ani sai ce wa minhu na daga cikin sa da ya faɗin Allah ta'ala illa an ya afuna illa an ya afuna shi ma wannan fi ne mudari'i ne mabani ala sukun littisalihi bununin niswa domin daga fi'ilin asa ma bis ya afu mudari to idan ka samu sanuna anan gurin ya zama to ya afuna wato wawun din da ke nan gurin ta asalin kalma ce da haka nunin din da ke da nunin niswa ya afuna su matan suna yin afuwa saboda asalin fi'ilin da matan wawun ce a ƙarshen sa da haka wannan wawun din ta asalin kalma ce kawai abin da ka kawo nunin niswa da haka ya afuna ya zanto shi ma a bagra ya kawo maka misalin sa ne dan kila wani idan bai lura ba sai ya dauka cewa daidai yake da arrijalu ya afuna daidai yake da arrijalu ya afuna wanda yake kuma da bai yake da mutunci kun gane ai ku kalli littafin dan ku fahimta yace wa minhu illa an yafuna li anna al-wawa asliya domin wawun din nan tanan ta asalin kalma ce daga afaya afu wa hiya wawu afaya afu wal fi'lu mabniun ala sukun fi'li ya zanto mabniun ala sukun litisalihi bin nun dan yasa bin nun wan nun fa'ilun mudmar nun din da ke nan gurin sai zanto wato ita ce fa'ilin fi fi'lin kun gane ai a'idun alal mutallaqat ya koma zuwa ga al mutallaqat dan sune aka ce illa ya kuna din wa waznuhu wazanin wannan fi'ilin da muke gwana akan sa sai zanto yaf'ulna shine wazanin sa yaf'ulna an gane ko وليس وزنه يفعلن وليس هذا كيافون في قولك الرجال يافون wannan baya daidai da yafun da ke cikin maganar ka الرجال يافون saboda me لأن تلك الواو domin ita wannan wawun din da ke nan ta الرجال يافون ضمير لجماعة المذكرين ضميري ce ta jam'i na mazaje kalwawu fi kaulika ya komun kama wawan da ke cikin ya komuna a rijalu ya komuna wa wawul fi'ili huzifat a nan wurin wawan fi'ili wawan da ke cikin fi'ilin an shafe ta asalin zancen ar-rijalu ya afuna haka yake asalin sa haka yake kaga wannan ita ce wawun ta asali na kalmar daga afa ya afu wannan wawun ita ce ta me ta jama'a ina fata an fahimta da haka lokacin sai aka shafe ita wawun din ta asalin kalma sai aka shafe ta sai zanto sai wawun wadda take ta me ta jama'a ta asalin kalma an shafe ta an gane ko yace wawun fi'li hudifat wawun ta fi'lin an riga an shafe ta dan ya afuwuna yana yin nauyi a cikin larabci ka faɗe shi haka ya afuwuna da haka kawai sai aka shafe wawun ɗan farko don a samu saukin faɗa ya afuna ina fata an fahimta sai ce wa wazanuhu wazanin zancen shine sai ya zanto wato ainihin yaf'una domin asalinsa ya afuwuna bari mu sa asalin tukuna ya afuwuna kaga inda za a ce meye asalin meye wazaninsa sai mu ce yaf'uluna wannan shine wazanin kalmar ko domin ya da ke nan gata a nan gurin wannan ainun din ita ce dama fa'ul kalma wannan fa'ul din ita ce me ainul kalma wawun din ita ce me lamul kalima ga taran gurin wannan kuma dama wawun ce ta jama'a wannan kuma nunin raf'i ce ba ruwan mu da su nunin raf'i ce mun kawo su yadda suke a can asalin su an gane ko to lokacin da aka shafe me wannan wawun din wanda ita ce ta asalin kalma to kaga anan gurin kenan lamul kalma din babu ita domin wannan wawun din fi muqabalati Allah tunda mun shafe ta a nan gurin sai mu shafe ta a cikin wazanin to sai mu ce me yaf'una ba ga yadda rubuta ba wa wazanin mun sai ce me yaf'una a madadin me yaf'aluna haka wazanin kalmar yake wa hadha yuqalu fihi illa an ya'fu bi hadhihi nunihi كما تقول إلا أن يقوموا وسيأتي شرح ذلك kaga za ka ce illa an ya afu in mazajen ne inda mazaje kake nufi wajen illa an ya afu na da sai dai ka ce mai illa an ya afu dan wawun din ta jama'a ce fi'ilin kuma ya zama mansubi to fi'ilin mudari kuma daga cikin afa'al khamsa yusaw bi hadfin nuni amma idan kace illa an ya afu na to ya koma mata kake nufi ba maza ba ma'ana ayar yadda take nufi da a ce mazaje ake nufi da ayar da sai a ce mai illa an ya afu au ya afu wallazi bi yadihi qurtun nika amma da aka ce illa an ya afu na aka kawo nunin wannan ya nuna cewa me ake nufi mata ake nufi da ba ba maza ba ina fatan kun fahimci wannan madalla ma'ana dai yanzu da mutum zai zo ya zo ya ce da kai kawai ya rubuta wannan kalmar ya afuna faɗa mun wazaninta a larabci sai ka ce kana son faɗa ma abin nan wazaninta ya ce eh faɗa mun mai kenan idan ka ce mun annisa'u ya afuna na fahimci cewa wannan wawun din mai tace ta asalin kalma ce wannan nunin ta mace ce nunin niswa ce wanda ita ce fa'ilin amma idan ka zo ka ce mun ar-rijalu ya afuna to wannan na fahimci cewa asalin wawan din nan da ke nan ta mace ce eh wato ba ita ce ta asalin kalma ba ita ce fa'ili wannan nunin din ta mace ce nunin rafi ce lidilala ala anna fi'l al-mudari marfu'un لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم ina fata an fahimta to kaga da ya ce faɗa mun wannan ko wannan sai ka ce me kenan dan sai ka gane abin da kenan sannan zaka iya hukunci akan dan rubutun duk gashi iri ɗaya ne amma sai dai wawun dan anan asliya wannan kuma wawun ce da jama'atu zukur ina fata an fahimta sannan fi'ilin anan gurin mudari ya zanto wato ainihin mabni na ala sukun nan gurin kuma ya zanto marfu'un bi thubutun nun fi akhirih a ce hukuncin zai iya bambam dangane da me ya zo ba kafin nan gurin ina jin wannan ya fito fili to da kyau ci gaba da yace wannan illa an ya afu bi hazbi nunihi wa hadha yuqalu shi wannan ne yaf'una yuqalu fihi da sai abin za a ji a cikin sa illa an ya afu bi hazbi nunihi da shi ake nufi an gane ko amma ta kulu illa an yaqumu wa sayati sharhu zalika sharhin wannan zai zo wato nasaba nafi ilal mudari'i sharhin sai zo nan gaba wa amma bina'uhu wato yanzu nan gurin mun gama yin bayani akan bina'u fi'il al-mudari ala as-sukun yubna ala as-sukun idza tasala bihi nunun nuswa jamin jidda shikenan wato amfani kaga wato wani abu da ya kawo maka misalai wanda kowa zai iya kawo su sai kawo wani misali koyayye wanda yake bukatan abin nan to kaga wannan shine hakikanin ilimi dai idan mutum ya tashi bayani na kowa da kowa kowa zai iya kawo ina fata an fahimta da ka ce yazhabu idan an ce mata ne sai a ce me yazhabna ya qara'u sai a ce me ya qara'ana ya jalasu sai a ce me ya jalasu ijlisna kaga duk wannan kowa zai iya kawo amma sai ko masu ilimin afa ya afu an gano ko sai afa kaga wani ya afu to idan mata ne fa kaga sai mutum ya dan rikice haka amma da ya koma asalin kalmar karshen tawawun ce kaga sai ce mai ya afuna wawun din ta zanto ita ce ta asalin kalma nunan din da ke ta mun dan wani sai ga cewa ai ya rikice kamar ta yi kama da wawun jama'a ina fata an fahimta bismillah وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نور التوكيد لفظا وتقديرا نحو كلا لينبغن واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون لتبلغن في أموالكم فإما لت... فإما ترين ترين ترين ترين من البشر أحدا فإن الألف في الأول والواو والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون وهو معرب لا مبني وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن عن آيات الله وتسمعن مثله نعم غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقى ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يسدونك يسدونك فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون فالتقى ساكن ساكنان الواو والنون وحذفت الواو لإتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة مباشرة لآخره لفظا لكونها منفصلة عنه تقديرا وقد أشرت إلى ذلك كلهم مفصلا وأما إعرابه وفيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقوم زيد
طيب في بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا شرطي ne idan za a yi wasili mudari'i bina'i alal fatahi ya zanto cewa nunu taukid ta yi mubashararsa wato ta haɗu da shi shine mubashara din lafzan a lafazance wa takdiran da kuma in an tashi kaddarawa ma nahu kalla la yunbazanna fil hutama lafazin la yunbazanna asalin sa ay yunbazu ne yunbazu idan an sa nunu taukid sai zanto la yunbazanna wa ihtarastu bi dhikri al mubashirati min nahwi qawlihi na ambaci nuna tauki da almubashira wanda take haduwa da fi'ilin kai tsaye dai in kange ta daga ire-iren faɗin Allah ta'ala wala tattabi'anni sabila allazina la ya'lamun da kuma faɗin Allah ta'ala la tubulawunna fi amwalikum da kuma faɗin Allah ta'ala fa imma tarayinna min al-bashari ahadan waɗannan kalmomi guda uku ga nuna tauki da a cikinsu lakin hagar mubashira an gane ko kaga idan ka ɗauki layun bazanna asalin sa yin bazu ne yin bazu haka ko da aka sa nuna tauki sai zanto yin bazanna kaga wannan nuna tauki din ta zanto me mubashiratun bil fi'l kai tsaye ta hadu da fi'ili ba tare da an samu wani abu a nan tsakiya ya raba su ba ita ce al-mubashara din Allah ya kuna bainaha wa bainal fi'l fasil to amma waɗannan misalai da ya kawo guda uku wala tattabi'ani nan ga nuna tawkid ana kaga fi idan asalin sa ai tattabi'u ne an gane ko ga nuna tawkid a nan gurin sai aka sami fasil wanda shine ne kaga an samu fasil a nan gurin nuna tawkid ba ta zama bashira ba dan ba ta haɗu da fi'ilin kai tsaye ba wani abu ya raba su da fi'ili haka idan ka ɗauki latubula wunna asalin sa ai tubula wunna haka ne tubula wuna ina fata fahimta to shi ma an samu wani abu da ya shiga tsakanin fi'ili din wato ainihin da nuna tauki wannan abin da ya shiga shine nuna tauki domin latubula wuna kaga dai zama latubula wunanna domin wannan ita ce nun ta rufa'a ta fi ne mudari ina ba dan fahimta wannan kuma ita ce me nuna tauki to a nan wurin kaga dai tubulau shine asalin fi'ilin wannan nunun nan zai shiga tsakiya ita ma ba ta cikin asali da haka sai ta zanto fasil tsakanin nunun tauki da me da asalin fi'ilin kaga shi ma nan wurin nunun tauki da lakin ha gair mubashira haka idan ka dauki fa in ma tarayinna asalin tarayinna a haka ne tarayinanna an gane ko tarayinanna kaga anan gurin wannan wannan nuna din da ke nan gurin ita ma nunan rafa'i ce sai ta shiga tsakanin nuna tauki da me da fi'ili kaga shi ma zama ba a samu mubashira ba idan huna wa huna wa huna kulluha nunu tawkid lakinnaha ghairu mubashiratin bil fi'l kasancewar ba ta yi mubashira ba kaga ashe kenan fi'ilin kuma ba zai zama mabni alal fatahi ba sai zai zanto mu'arab ne don ba yanda za a yi fi'ilin ya zanto mabni alal fatahi sai in nun tafsir din ta zama mubashara kamar layun bazanna ina fata mun fahimci wannan mu mai da hankali kan littafin mu kyale wannan abin da ne nan gurin mu koma kan littafin dan ku fahimci abin da ke cikin littafin kamar yadda zai faɗe shi sai ce wa amma bina huwa al-fatih fa masrudun da an tubashirahu nunu tawkid lafzan wa taqdiran nahwa layun bazanna ina jin mun gane wannan wa hatarastu bi dhikr al-mubashara min lahu qawlihi na kange shi ta hanyar nuna tawkid al-mubashara dan in kange shi daga shiga cikin rububin ire-iren fadin Allah ta'ala wala tatabi'anni sabila allazina la ya'lamun da kuma la tugla wannan fi amwalikum da fa imma taranna min al-bashara dan fa innal alifa fil awwal alifun din dake cikin tattabi'anni wannan alif din dake cikin na farko din nan فإن الألف في الأول دع الواو في الثاني شيء لا تبلغن دقومي والياء في الثاني في الثالث يا اللي كتكم فإما ترين فاصلة بين الفعل والنون وتوانا ألف دين تعرف تكان فعل نمي دنون التوكيد kamar yadda wannan wawun din ta rabe tsakanin fi'ilin da me da nuna tawkid kamar yadda wannan yawun din ta shiga tsakanin asalin fi'ilin da kuma nuna tawkid kaga ba samu mubashira ba kenan fasilatun bainal fi'il wan nun fa huwa mu'rab anan gurin fi'ilin ya zama mu'rab la mabni bai zama mabni ba wa kadhalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aidan mu'raban haka inda fi'ilin zai zama abinda yake shiga tsakaninsu da ya zama muqaddar kaddara shi aka yi kana al-fi'lu aidan mu'raban nan ma dai fi'ilin zai zama mu'rab wa zalika ka qawlihi ta'ala kawo fadin Allah ta'ala wala yasuddunka an ayati llahi wala yasuddunaka an ayatillahi kaga fasil din anan muqaddar ne da ko faɗin da Allah ta'ala wala tasma'unna mithluhu daidai yake da shi ina fata mun fahimta gaira anna nunar raf'i hudifat takhfifan li tawali al-amsal sai dai nunar raf'i dake cikin nan gurin an shafe ta dan jin tsoron kada harfa iri daya su haɗu da juna sun maltaqat sakinan sannan aka samu harfa guda biyu masu sukuni sun haɗu da juna asluhu qabla dukhul al-jazm idan kana son ka san asalin wala yasuddunaka kafin al-jazm ya shiga cikin sa ga yadda yake yasud yasuddunannaka haka yake asalin sa ina fata an fahimta ya sudunan naka wato kaga wannan ita ce ne nunin rafa'i wannan kuma nunin taukid a sakila wannan nunin taukid a sakila ita kanta nunai ne nunin ta guda biyu to haka yake kafin ya zama majzun ya sudunan naka falamma dakhala aljazim yayin da aljazim ya shiga shine ne harafin la me ya faru wa huwa la annahiya huzifatun nun sai aka shafe wannan nunin din wanda ita ce ne nunin rafi'i faltaka sakina ne to a nan gurin kuma ga wawun sakin ne ga nunin din da aka idgamin da cikin ne ita ma sakina ce kaga sakin guda biyu kuma sun hadu da juna alwawu wan nun da wawun da nun fa huzifatul wawu sai kuma aka shafe me wawun لإتلالها دي إتا كسن تلتا حرف إلتي ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة كما إتا كوا إن شافي تبا مطلع أكوي دليل دي كنون أكوي تسيني ني الضمة دي كان دالون دلنا على وجود الواو وقدر الفعل معربا sai aka kaddarawa wannan fi'ilin cewa fi'ili ne mu'rab wa in kanat an-nun mubashiratan li akhirih lafzan da cewa nunun din gata ta zo a karshen ta kamar ta ci karo da karshen dalun domin ya suddu ne asalin sa ta ci karo da karshen fi'ili wato nan yanzu nuna taukid ta yi mubashara da karshen me fi'ili mudari'i a lafazanci haka ne amma kuma ga ka'idar ba haka bane ba ina fata an fahimta wa qaddara fi'il murabbana wa in kanat an-nunu mubasharatan li akhirih lafzan li kawniha munfasilatan anhu domin idan wani ya zo ya da aure ya ce yasuddun laka nuna taukid da ke nan wurin ta zama mubashara da karshen fi'ili mudari'i wanda shine yasuddu sai mu ce eh mubasharatan lafzan lakinnaha غير مباشرة تقديرا غير مباشرة تقديرا لأننا نقدر الواو أن الدم لدلالة الضمة عليها إن فتام فهمت ونقدر نون الرفع لو أن الفعل مرفوع لو أن الفعل يعني مرفوع غير منصوب ولا مجزوم kaga anan muna kaddara waɗannan ababen ashe nuna din da ke nan gurin gairu mubashira shi mubashiratan lafazan lakin ha gairu mubashiratan taqdiran an gane ko لكونها منفصلة عنه تقديرا دان أقدر ذات زنتو منفصلة وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا دنا كامك وانا أمتين مثالي wato ibn hijam yana da dabara idan ya kawo abu wanda aka wanda kowa ma zai iya kawo sai dan jeho guda ɗaya ko biyu wanda yake yana da wahala yana da rikici to amma idan ka fahimce shi kuma nan gaba ko da ka cika rubuta irin shi ba zai baka wato ainihin wahala ba an gane ko to alhamdulillah sai ce wa amma irabuhu fa fi ma ada hadhain al-mawdi'ain li irabin kan ana masa irabi ne a wurin da ba wadannan guda biyun ba na hau ya qumu zaidun kamar ka ce ya qumu zaid ko ka ce lan ya qumu zaid ko lam ya qum zaid a waɗannan wurare duk ya zama mu'rab ne ba mabni ba ma'ana dai wannan yana da sauki mutuƙa ƙwarar da suke fi'il mudari'i wato معرب نه إلا إذا اتصل به نون النسوة فيكون مبني على السكون أو اتصل به نون التوكيد المباشرة فيكون مبني على الفتح والنسيب أما إعرابه ففيما أدى هذا الموضع أنه يقوم زيد لن يقوم زيد ولم يقوم زيد to sai zai ga magana akan fi'ili yanzu zai shiga magana akan harafi sai dai kuma idan zai magana akan harafin tana da dan yawa ina gama bar shi haka domin idan mun fara shi zai kai wajen shafi biyar kenan ko ma'ana za mu yi kusan shafin da muka yi a baya kenan dan abin da muka yi a baya tunda muka fara zuwa yanzu bai fi shafi biyu ba zuwa uku na gaba kuma zai kai shafi biyar da haka zai wahala mu yi shi yanzu na haka an gane ko abin da yake da muhimmanci a nan gudu shine shawahid din da yake kawowa idan mutum yana so ya fahimci na hawa haddace shawahid mutum yake kuma babu riba a ce ka haddace shawahid wanda yake kawowa nan kaga duk yawancin su shawahid ne qur'aniya dan mutum ya kawo aya kawai karkata kai ta wajen mahallin shahid la tubula wunna da wani ce to la tubula wannan kuma ina take wannan aya ce ni ban yadda ba aya ce ina take ce san dai na karanta a littafi la tubula wunna an ce wa qawluhu ta'ala la tubula wunna kaga ai ba zai yiwu ba amma kaga la tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur kowa ta an kaga ne aya take ga inda take ga mahallin ta ali imran kaga karka take ta akan mahallin shahir kadai ka take ta kan mahallin jahil kadai ba za ka kai labari ba idan ka gamu da wanda wanda ya farga da haka da gangan sai maka jidali yace to ni wannan ban gamsu ba kan cewa aya ce in kana son ka gamsar da ni faɗa mun ita nan farkon aya ne ko karshen aya ne ko tsakiyar aya ne karanta mun zuwa karshe mai inadi kawai sai maka wannan to a fagen jidali kuma an yi maka wannan an gama da kai ko mun gaskiyar ka ga ka kana gani kana da gaskiya amma gumi zai karyo maka ai tsuru ka ga sai da zaka yi shi yasa yana da kyau haddace shawahid haddace shawahid gaba ɗayan su idan ka haddace shawahid sai ka tantance ina ne wajen mahallu shahid sai da ka iya yin tahlilin sa duk wanda ya kawo maka latubula wanda zaka iya ne tahlili ka iya fahimtar cewa eh ka yadda asalin abin yake idan ya kawo fa'in ba ta rayin da zaka iya yin abin nan zaka iya yin abin nan tahlilin sa ka ce ga asalin yadda al'amari yake ina fata an fahimta Allah samu dace wa alaikum salam eh ban ji ba ban ji ba eh wala yasuddunaka an ayati Allah ban ji ba dalil saboda zai masa fata wala yasuddunaka an ayati Allah ba'da in unzila ilayka ban ba ake masa kana da kira wala dan naka kaga kaman fata ya kamata a yi a to amma ga yadda muka kawo maka misali lokacin da muka shafe wawun me zai nuna cewa an shafe wawun a nan gurin ban da ke kan dalil na'am ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم shi ma kamar haka ne kamar wala yasuddun naka ne an shafe wawun kwarai da gaske domin idan ka dauki la yasuddun naka ai gashi ya maka misalin sa asalin sa ba haka bane ba asalin sa haka ne ko idan zaka fasa shi gaba daya haka ne nunin din har guda uku ce nunin ta farko ta zanto ita ce ne nunin rafi'i wannan kuma tana da fata wannan tana da ɗauri to larabawa suna karaha na tawalil amsal shine yake cewa likarahati tawalil amsal bin junan harfa iri ɗaya ina fata mun fahimta wannan ta sa sai aka shafe wannan nun din wajifat nunin rafi'i likarahati tawalil amsal to sai zanto sai nan gurin wato ainihin da wannan nuna din da wannan to tunda an shafe wannan sannan kuma aka zo aka shafe wawun dan dalla wannan da ke nan za su nuna shi to kaga tunda an yi damma a nan gurin dole nan nan gurin kuma ai ne sukuni to kuma sai a shigar da shi cikin nan gurin kenan wala yasuddunaka kaga asali da shi da yake la yasuddunaka wato yasuddunan naka ne yasuddunan naka to haka fa in ma tarayna asalin sa fa in ma tarayna fa in ma tarayna to kuma idan aka ce a a akwai nunin rafai sannan kuma ga nunin tauki da sun hadu kaga kuma dole a shafe dole a yi shafe shafe a wajen ba zai yi ba da haka sai aka shafe nunin rafai da aka shafe nunin rafai to wannan sai aka mai da ita sakina sai dan to tarayinna tarayinna saboda a samu damar furta wato shidda din da ke nan gurin fa in ma tarayinna ya zama bani alfatihi amma duk inda nan cikin zanta garu ba shi sai da mudar ya zaune ya zama murab ya zama murab kaza da hukuma dai yake na'am ban ba ai ban fahimci tambayar ba gaba daya ban fahimci tambayar ba gaskiya fili amri ya da ne motar al'asar aha kawo misalin sa eh aha يمشي يهدم هيال المخدرة تأتي آه وذاك يمشي بقى sai imshai imshai wannan sai mun koma ga sarfi kenan amma ba za ka ce imshi ba نعم بجي بقى بنجي بقى بلد مغنى سوسي بلد الجاء هي أددئنا هاتي ايه don saboda ita ce za ta bayar da daman kasara din ta ci gaba da wanzuwa a haka a ƙarƙashin ta domin idan da ba don wannan yawon din da aka ƙara ba da tawun din don alif ya zo bayan ta dole ta zanto mai fata haka ce hata babu da ita kuma da'imar maksura ce na'am lamu ta'alili eh idan ce lamu ta'alili ya zo mai wannan zancen bid'a ne wannan zancen bid'a ne tambayar da ba ta cikin nahau domin lamun din da ke cikin nan gurin ya mun yadda lamun ta'lil ce amma dai ita aqida da yake so ya gina ya fita daga nahau ya koma aqida ne su ɗan bid'a suna ganin cewa afa'alullahi ta'ala ghairu mu'allala Allah yana yin abu ba sai ya faɗi dalilin da ya sa yi ba domin dan adam shi yake buƙatar ya faɗi dalili dan bukatuwa ce kamar idan nan wannan sai limaza a taita sai ka ce ji'tu li ata'allama lam dan annan ta zama yani سبب مجيئك هو التعلم فإذا أنت تحتاج إلى التعليم to da haka suka ce da Allah cewa ma kana kasar jinna wal insa illa liya'budun lam dan anan gurin na halitta bayi dan su bauta mun to anan gurin ya zanto Allah na da bukatuwa zuwa ga bautar kenan saboda haka sai su rushe wannan to wannan bid'a ce duk ahlus sunna wal jama'a sun da cewa ubangiji ta'ala yana faɗin abu kuma ya faɗi dalilin da yasa yi shi anan gurin ba wai bukatuwa Allah yake zuwa ga bautar mu ba a'a yayi bayanin hikimar da ta sa halitta mu domin da aka ce kawai yana aiki ba tare da dalili ba to kuma ka jinginta Allah zuwa ga nakasu sun sun sun gudu daga wani ramin sun fada wanda ya fi shi fadi idan aka ce kai ka santa ne sai ka zo muka same ka kana aikin wannan kujerar sai muka ce me yasa kake yi dan ka sayar ka ce a'a dan kai amfani da ita gida a'a dan kai kyauta a'a da kai taimako islamiyya a dan dan dan dukkan wani abu da muka san a iya yi aikin saboda shi hankalta kace kawai dai ina yi dai haka kawai ya zama me hauka hauka yanzu ubangiji ya halitta sama a ce ba wani dalili kawai haka kawai ya ga dama ya halitta sama kawai ba wata hikima shi ga Allah ne nan ko kushe shi ne yan bid'a ke da sai su kusur sai su kusur ga wani ramin sai su fada duk inda matsalar take kokarin kwatanta Allah da halitta idan ni na zo nan dan in koya ashe dalilin zuwa na shine koyo to kaga da bukatuwa za mu koyo to Allah ya yi sama ya yi kasa to kuma sai zan to shi ma dalilin yin sama din shine dan saboda bukatuwarsa zuwa ga yin sama ko zuwa ga kasa ba zai zama dai ba ba zai zama ɗaya ba dan Allah ta'ala laisa kamar sunan shay ka'idar shine da sun koma laisa kamar sunan shay duk sun huta to amma sai su rushe wani abu sai su faɗa cikin wani abu na sai jin yan bid'a ko da cikin gari a cikin tafsiri su zo irin wannan labu din sai su ce ai kaza ka sai ta shirme sai ta shirme sai mutum ya takwaba kuma idan dan bid'a zai magana minti biyar maganar karshe za ta warware ta tsakiya ta tsakiya za ta warware ta farko kuma ba tare da shi ya farga ba da ita bid'a a cike take da tanakuri a cike take da tanakuri kamar wani kasir da muka je zan farar nan aka raba mana shi wani mutum da ya fito da gaji da sufi ne amma da karshe ya zo ya yi da'awar annabta karshe ma ya wuce ya ce shi Allah ne na farko waƙoƙi mabiyansa suke masa aka yi waka aka ce shi gausi ne bayan an gama gausi ne kuma aka zo aka ce shi ne annabi mun gode Allah bana ya turo bahaushe shi ne an shi watsar wato wai Allah ya turo wani bahaushe saboda haka ko hisabin mu da Hausa za a yi shi haka ake ta faɗi a waƙar waɗansu ba ga ba aka yi gaba kuma aka zo aka ce masa wali ne aka yi gaba aka zo aka ce shi da to kaga tanakudi ai akwai akwai ya ya zama Allah ya zama shehi ya zama wali ya zama gausi ya zama annabi ya zama abubuwa dai haka da hauka za ka yi tafi kala kala saboda haka dai ubangiji ya halitta sama da ƙasa da hikima kuma ya faɗi hikimar yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata kulli shay'in idan خلق السماوات والأرض الحكمة في ذلك للدلالة على أن له كمال العلم وله كمال القدرة dan ya bayyana jama'a yana da kamalar ilimi ba na kasashen ilimi ba kuma yana da kamalar kudura ba na kasashen kudura ba dan haka riki ke rike da saman da kasan ba za su rushe ba wayin su kasa ba an taka alal ardi illa bi izni yayi kaza dan kaza yayi kaza dan kaza wannan mazhabin ahlus sunna wal jamaa afa'alullahi ta'ala mu'allalatun bi illa وبيان الإلا هنا لا لأن الله تعالى يحتاج إلى كذا وإنما لبيان الحكمة بيان حكمته في خلق هذه الأمور في إيجاد هذه الأمور الله أعلم نعم وعليكم السلام إيه النساء يعفون نعم me kake cewa idan sun shiga yanzu misali idan ce annisa'u yazhabna to kuma kana son ka shigar da hurufin jami sai ka ce me lam yazhabna shikenan a can din ma haka zaka faɗa lam ya'funa me bambanci ko ba wani bambanci kawai dan sai ya zama harfin illa ne ya zama kaza
canza a can wajen ya afuna ya tashi ba mata yake nufi a nan ya kuma maza in ya fara misali nake ya abu da nake anan mata nake annizau ya ya abu da misali idan ya sa harfin jazma a ciki ya ji ya canza ya tabbatar ba mata bane yake wanda misali yake ya abu na ya je koma ya afu ya afu ya tashi daga maganar maza ya kuma ne ai maganar mata ya kuma maza abin da nake tsare kamar da bada na farko dan mu'allal ne ke da wanda yake misalin da kare da wawa
to idan wannan ne fa da ya kawo lam yazhabna da zai ce shi babu ba canza da yayi babu canza ai shine ne abin da nake faɗa maka rashin canjawar duk ɗaya ne nan da kan gurin ba wani bambanci eh wancan bambancin da zaka faɗa zaka haɗa ba wannan bambancin ne inda ya haɗa shi da tsakanin mata da maza shine bambancin yake to idan Allah ya kai mu sati mai zuwa babu karatu sati na biyu din shine wanda kuma zamu zo mu haɗa ta rana ɗaya ina gaske kusa ko mu waye ta daban-daban ma'ana mai wannan asabar mai wannan lahadi ƙarfi kenan ƙarfi kenan na'am ina jinka abu ne mai sauki ba jaraba za mu yi ka ga dai littafin ina jin daga farkon shafi zuwa shafi na talatin na ne ko ashirin ne ga shi dai zuwa karshen zuwa shafi na talatin da tara tsakiyar sa nan kuma muka tsaya saboda haka wannan abin da za mu yi jarabawar wannan haka shi ma wancan usulun fiqh za mu yi jarabawar sa duk kowa ya kokari ya yi mazakara ya halarci jarabawa shikenan gwargwado abinda mutum ya samu shikenan sittin zuwa abinda ya samu shikenan shi ne abinda muke son farfado da shi da haka za mu yi jarabawa yanzu wannan jarabawa ta daukan ɗalibai tabbatattu kenan da kuma ɗalibai yan rakiya mun ga dama mu musu alfarma mun ga dama mu ce kar su zo ba ma san rakiyar ah darbar kawai zaka je ka samu littafin kai muzakara ka nemi kasar din ko ka nemi wanda kaga cewa cikin ɗalibi yana da kokari ko kwazo ku ta yi daga nan zuwa sati biyu kan ai mutum zai iya abin nan wanda ka ba sati biyu kan ko jarabar jami'a aka baka sati an baka lokaci ko ma da biyu kadai na'am eh a iya littafin za a yi amma daga inda muka faro zuwa littafin zuwa ko na na iya tambayar komai ai abu ne mai sauki kai dai kawai ka je ka yi amma tun da asabar za ake yin wannan kowace ba da za a yi ta a ranar da ake karanta ta ne na'am a rubuce take a rubuce take jarabar a rubuce za a yi ta kuma kar ku manta kun san kwanaki na ba ku wani assignment na tambayar waɗansu mutane ko wani ne azzajjaji waɗansu ku suka rubuto duk ba manta da su ba suna yansa suna nan a cikin rajista ta aje to kaga nan mun ga kar ku manta har suna waɗannan mutanen sana tambaye ku wayewa ne zajjaji waye zajjaji alfarrash waye farrash ko waye alfarra'u kai ba alfarrash ba alfarra'u waye waye farra'u wanda ba sana tambaye ku su kar ku mamaki in tambaye ku wannan komai zan iya tambaya a ciki a cikin daga farkon nan zuwa ƙarshen nan komai zan iya tambaya sai dai ban damu da sunaye ba dai su sun su sama da ka'ida amma in na tambaye suna kuma kar ai mamaki wajen baiti kuma zan iya kawo baiti in ce maka kawo mahallin shahid kawai a ciki idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u me mahallin shahid a wuri ko wani abu makamancin haka ko me zan iya tambaya a ciki لقد رأيت أدبا منذ أمسى أجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن hamsa ko in kawo in ce ƙara samun zuwa ƙarshen baitin zan iya wannan duk komai zan iya waɗannan alaikum salam eh na'am wanda ya tambaya ku kun bashi ansa ku kuma ku tambaya ba ita tambayar ka mu malam me ka tambaya ne gaskiya dan a take ta lokaci ko wannan ba shawara ce mai kyau a yi asabar gaba ɗayan su da ina jinka wace eh to me kake so a ciki na riga na bada ansa garba za a yi ta a rubuce kowa da kowa a rubuce zai rubuta min zan yi tambayar da larabci kuma zai rubuta min ansa da larabci ba zai rubuta min ansa da hausa ba kuma zai rubuta cikakken sunansa duk zan yi tahammuli zan rubuta zan rubuta tambayoyina in bai kowanne kusan fefa a hannunsa ba ma akan allo zan rubuta ta ba in karanta muku kowa ya fahimta sannan kuma ku rubuta ku ba da ansa na'am kowa zai zo da fuskap dinsa kowa zai zo da fuskap dinsa Allah kalla mutum ya zo da guda biyar na san dai da su yi kaɗan ba gare su yawa ba da ka zo da guda biyu sun cika kuma baka da wata eh amma da mutum ya zo da guda saka ba za ta kare ba insha Allah ba ta kare ba na'am wala ba wani wanda zan karbi jaraba ɗaya da shi in yi jaraba ɗaya bai ɗaya ba to a fahimta ta bai yi ba duka guda biyun zai yi ina jinka me yake da yawa na wasu wani fiƙin eh a ba za a saba intabal ba wani intabal da za mu sa na sati guda yau da gobe kawai mu yi mu huta kowa ya kama gabansa kawai abin da za ku yi shine idan an yi wannan usulul fiqh ka idan an yi jarabawar kamar wannan satin sati mai zuwa sai ku zo dan ku ga sakamako sati mai zuwa sai mu zo mu sa wannan Allah sai mu kafe sakamakon a jiki sai mu kafe sakamakon a jiki na'am a ɗauki wani adam a sa a can gurin ni dai sittin din da nake bukata a kowanne da a ce gara ka ci tamanin a nahawu a can ka ci hamsin ai gara ma kowanne ka ci sittin sittin ka san ka haye gaba da amma da za a duba da ya gani amma dai ni dai ba zan yi wani alkawari ba yanzu ba na so in tashi a nan gurin mun tashi alkawarin wanda bai kai sittin ba zan ban yi wani alkawarin ba na'am eh eh ni dai yanzu guda biyun nan zan yi ni dai yanzu guda biyun nan zan yi kuma a haka za mu tafi na fahimci maganar ka ba sa iya zuwa asabar saboda suna da aiki sai ranar ladi kadai to titi jaraba nan guda biyun zan yi gaba daya insha Allah guda biyun zan yi gaba daya na'am sai shi kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka